أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيتهن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك هاجرن معك وامرأة مؤمنة اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 24 ga wata na muharram hijira shekara 1445 wanda ya dace da 11 ga watan 8,2023 a darasi da ya gabata muna cikin suratul ahzab mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin yau kenan insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya kayan nan akwai tambaya wadda take da alaƙa da karatun da muka yi sati da ya gabata wani bawan Allah wani abu ne alamar isha na famidanci alamar gidan suna jin abin da ake hudu matsala ce ta zamani ta lalacewar zamani wanda sun samu amala da mace bayan biyan sadaki ba a yi arme ba kuma aka samu shiga ciki to nan ne rigimar ta kullo wasu su ce ba shi ba armanta hal abada wasu kuma su ce bayan ta aihu sai ta yi da to duka wani manganu ne wanda ma maganar cewa har abadan akwai ra'ayi wanda suke dogara da shi na tahrimul abad wanda cewa a fikin malikiya sun yi hukumci da wani hukumci da umar bin khattab radiyallahu anhu yayi na akan ita waccan mace ce aka aura a cikin idda ta aure kenan idda aure ce aka sake ta ba ta ƙare idda ba wani ya zo ya aure ta umar bin khattab radiyallahu anhu sai fatawar cewa ba ita ba shi har abada haka umar ya hukunta bayan an tashi labari ya kai ga cikin su sai da ali na ga sabon mutum asha'ari ne dai wasu daga cikin sabaya kawai a cikin akwai sai da ali wanda suka isko umar suka mai mu'arata kan wani abin da ya ta yaya za ka haramta abin da allah bai haramta ba a ina da wata hujja za a yi talibin abada ce hal abada bai armanta nan dai bayan tattana da umar khattab da shi da kanshi ya yarda da kuskuren fatawar shi ta haramta armi hal abada shine anan sai suka ce ce to ya za a yi ku bani mahuta suka ce abinda za a yi da yi da idda ta wancan na farko da yi idda bayan wannan shi ma kwanciya da ya mata in ta kare shi wannan na bayan yana cikin bazawarai yana iya aurenta bayan idda wannan shi abinda kenan yawa kana kenan umar ya yi mata kuma ta shahara an wani a kanta ta haramci hal abada amma daga baya zama na gaba umar ya komo daga wannan fatawa ta haramtawa hal abada don an yi armi a cikin idda yanzu da muna maganar aure a cikin idda su aka haka asalin maganar to yanzu me ya kawo kake nan ko harama a cikin idda ba kalmar tarihin abad a nasi umar kanshi ya komo daga wani fatawa mun damu ba matsala ba ne hukunci kanshi a ce ba ba armi hana kaza inda aka san hana abada babu na liyani na aka yi liyani a karabu sai akan haka kenan magana ta biyu umar akan ta yake to idan ana magana kan aure yanzu ake magana zina damar zina ce aka yi sai ya mata ciki kuma ce ba ba armi abada kowancan ma mai tushen wanda abin ya zo a kan shi akan mata aure akan idda an yi magana ba magana haramci halafa daga bayan iya armanta bayan ta ayyuta kare na iya armanta wannan shine abin da yake gaskiya magana na rashin haramtawa hal abada in dai daga baya ta kare yana iya auranta shi wannan wanda ya ciki wanda ne ciki shi ya ciki balle da baka je masa alar ta biyu shin ita mace wadda aka saki wadda aka ma mana mazanaciya idda zai ya koyi sibirai magana mai ƙarfi sibirai ba idda bace ba kina sibirai ko jini guda ne shi sai abubakar sadiq ran iya cikin abubakar sadiq fatawa da yi kan cewa mazanaciya ba ta da idda idan an ce tana da idda ne kenan za a so ko cikin suna kan wata magana kuma kuma da idda kenan kenan ba magana kuma sibirai ne jini guda sai shi kenan kan wannan magana tunda ba ta da idda shi yasa imam shafi rahimahullah yake kan da wasu daga cikin malamai kan cewa asali mazinaciya ko da ba ta tsibirai ba ingancin arme iya nan kwanciya ce bai da ita ya tsibirai haka ciki na zina bai ɗauke inganci illa haramta kwanci ita ta ayu shi ne kwarar ana hukuma can cikin littattafai kun ga bayan insha Allah a takaice dai kenan wannan in har suka tuba ga Allah bayan ta ayu ba magana wata idda sabuwa wace bayan ta ayu ta jini biyu kuma kaga abin makon inda ce ma jini aka aiwa an gada yi ulat ahmad ajin nan da da hamda mun Allah ce masu ciki aiwa ce an kare da bai koma inda ta kuma lego ba inda ba inda ma kuma ce wai ta ayi ma wai ita jini biyu wannan ra'ayi ne gaskiya mai rauni kwarai zaka da nan ba Allah idan yana jina irin na irin na in yazo in dai an tuba ga Allah sun tuba ga Allah tsakanin su sun gyara babu laifi bayan ta ayu a aure shi kuma magana wallahi wa'ala آية 51
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن تقيت ممن عذرت نعم وانا آية بامي بيان وسماتا الله سبحانه وتعالى ya da tawa manzon sallallahu alaihi wasallam daga ciki da ɗayan amomin shi ɗayan halucci da aka jero da matar da ta bada kanta kyauta wanda wannan maganar kyauta kadai aka keɓance shi da wannan alamar to wannan mas'alar cewa turji man tasha minhun kana iya jinkirtas da wanda kaso daga cikin waɗannan mata wa tu'i ilayka man tasha haka kana taro kana ɗaukan wanda kaso a cikin su nan tafsirin magabata shin ana nihi kamar da Aisha ta yi tafsirin wannan ma'ana ayar akan cewa mata waɗanda da tana zargin mata tana aibanta mata masu ba da kyauta kansu zaka zama ce za ta ba da kanta kyauta ta sai da Allah saukar da wannan aya ta ce wallahi ma ararraba ka la saru fi hawa wallahi ya rasulullahi ina ga ubangiji gurin iya gyara ma ranka ne kun abu da ka soke maka tana da kenan anan kenan ta ba ta kenan matan da ta ba ta ba da kanta an ba manzo Allah damar wadda yake so ya karba ba laifi ba ne wadda ba ta mashi ba ya bari ba laifi ba shin tana nihi kan arwahi ba wasu na ka cewa a ana nihi nan a nan salamu sauka hain wasu saukar wani aya duk tafsirin ya zo ko ne ya tamara ta iya ɗauka a hain saukar wani aya a shafi a nan salama wajibi ne a kan shi ya raba kwana irin sauran mutane dole ya raba kwana daga nan sai nan saukar wannan aya ita ta ɗauke mishi wajibcin raba kwana wani tafsiri kamar da na ga ibn kasir ya kawo tafsiri ba ibn jarir akan wani magana guda biyu ce duka magana mahi duka magana biyu tana ɗauka kowanne kin annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi dama kan alwahibat mata masu ba da kyauta kansu ya zabo da ta mishi ya bar da ta mishi ba da yi bane ba haka an ɗauke mai wajibcin raba kwana irin da muke wajibi ne mu raba kwana dole ne daga nan sai nan amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama an ɗauke mai wajibcin duk da an ɗauke mai wajibci amma kuma yake rabawa wannan dan a san kenan karamci ne isa ne gare su amma idan ya bukata yayi ba matsala ko daya an ɗauke mishi wajibcin raba kwana dan hatta kasar rayuwar shi lokacin da ba shi lafiya yace ai ana yau ana ana yau ana ana gadi gadan ina aiwa ina nake ya ce gidan wance gobawa ya ce gidan wance sun gano iya sun zo gidan aisha su mata sun gano iya so ne ina gidan aisha iya san kwarai ta san iyawa gatan ciki ka samu sauransu ne iyawa shi dai iya bukatar a san aisha da zai sarsu yawa su mata da kansu suka gano da wuce to gaskiya mun baka dama ka je ka yi gidan aisha kuma aka ba shi dama gaba daya da rabawa ke bai da ma a kai shi na a kai shi na gaske sun ba su dama ya tsaya ya jiya a gidan aisha radiyal ana har allah ba shi sauki kuma haka aka yi ana allah bin kawo a gidanta da yau shi ne kabarin shi a cikin dakin ta kenan wannan shi ne aka ɗauke mishi maganar wajibcin raba kwana kenan wadda inda ka so ka je turji mata sai nuna misali ko da kwanan ta ne kana iya barin ta eh wato ne da kamar sha ka je wajen wadda baban ta ba abin da ka so umarnin da kaita mana azalta duk wadda ka bukata ko ka bari duka falajin na adam magana wadda ka bukata kana da dama wadda ka bari babu falajin Allah yake falajin na alaika babu lahi duk abin da kai wannan Allah ce zalika adina an taqar a'yunuhun wala yahzan wa yardan bima tatahun yin wannan dama da Allah ya baka wannan budi wannan sauki wannan yayi kusa da cewa su za su yi warin ciki mana ba za su damu ba ba za su yi bakin ciki ba don kaje gidan wannan ka bar gidan wannan ko kaje can bakinta ne ka bar ta domin a nan ne idan muka ɗoka akan raba akan wancan ba da kyauta ne kenan idan mace ta san da ta ce tana son shi Allah ba shi dama ya karba ko bari kenan ba ta damu wajen ya kyale ko ita da su idan aka ɗauka raba kwana ne cewa idan sun san da cewa raba kwana ba ba haƙƙi ba ne ba wajibi da kai ba kenan dan ya je gidan wata wannan bata damuwa kuma idan suka san cewa Allah ba shi dama ya yi abin da ya so amma sai yake rabawa kaga duk wannan za ka kenan karamci ne musu gare shi duk dai magana cewa Allah ya tsara haka ya ba shi wannan dama ya ce zalika adana an takara a ainihin wala hadan shi ne abin ya yi kusa ku samu su yi horin ciki kar su damu wa yarda na bi ma ta hun su yarda da duk wanda ka ba kwana kar ta damu ka dokan ne kwanan ka bata kar su damu damuwa dan abin daga wajen Allah yake wallahu ya'lam ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima kuma Allah ya sa abin da ke zakatan kowa kai kuduri na kyau mara kyau kai shi dai Allah ya sani kuma Allah masani ne kuma mai haƙuri ne gaba shi Allah sa musamman bashi na ƙware ta gaba لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
نعم لا يحل لك النساء بعد من بعد الله سبحانه وتعالى yake magana da manzon sallallahu alaihi wasallam cewa la yahidu laka nisa min ba'd bai wasu mata bayan waɗannan wasu mata ba sa halitta gare ka ba sa wasu mata ba sa halitta gare ka to nan malaman tafsiri shin wannan wasu mata ake ne ana ni wancan mata da Allah ya jero a baya ga ta fusa ce gabata bayan su wasu mata ba sa halitta gare shi ko ku a gana mai kari kan cewa nan kamar ibn Abbas ke cewa radiyallahu anhu radiyallahu anhuma yake cewa Allah subhanahu wata'ala yayi wani gatanci ga mata annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka ba su zabi su zabi Allah da manzon shi ko annabi suke su to yanzu da suka ba da kai akan cewa sun yarda da Allah da manzon shi ma'ana sun ba da kai sun yarda sun zama da manzon shi shi kuma Allah sai keɓance cewa wannan mata daga su bai halitta ka armo ta mace bayan su shi ma'ana bai halitta maka halitta ba halitta maka ba wata mace daban bayan wa'annan kina matan shi wanda aka ba zaɓi daga su shi ke na ari bai halitta ba ka ɗauki wasu mata bayan wannan wala an tabaddala bihinna min azwaji haka bai halitta ka yi karake karbake ma'ana ka a cikin tara misali ka yadda wata ka ɗauki wata ka cike gurbin cike gurbi an hana ka nan ibn jarir kamar da ibn kasir ke cewa ya tafsirin kan cewa mas'ala sananna annabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama babba guda ta'ala ya ba shi mana lokacin da wayancan mata suka ba da kyauta kansu gare shi suka yarda da shi Allah shi kuma sai sai da mishi wannan mata su kaɗai ne matanka muna magana ibnu jarir ke ka magana cewa ai an samu ya saki hafsa kuma bayan sakin hafsa ya yi niyyar sakin sauda ta roƙe shi ya barta wanda dai har ta ba da kwananta ga aisha radiyallahu anha to ya aka yi bayan an ce mishi kai yayi kuma kai sake su to shi nan da farko ya ce tarihin wannan ya yi kayan saukar aya wannan ne na hana shi anan wasu mata banda wayancan kuma ya ce idan aka ɗauka ma bayan magana magana tarihi shi a nan ai Allah ba hana shi ba yayi maganar maganar saki ta farko canji ne aka hana shi ya ce yana iya ma'ana sakin wata amma kai canza wata ce daban aka hana ya aura a takaice dai abin iyakan mas'alar wancan mata nashi wanda aka suka ba da kansu suka amince da shi da Allah da manzon shi kenan yanzu wannan mata su ne matan shi yanzu Allah ya ce kai ya canza wasu a kansu wala ba a jaba kan sunu ko da kansu ya burge na ko muke mace an hana maka auren ta bayan wani wanda wannan bangaren da sun hadisi ya inganta sahiya ta nan albani inganta da ruwaye na muslim zai ka ruwaye cewa annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya cewa Allah subhanahu wataala ya doke mai wannan kangin na hana mai wata mace daban bayan wa'annan wannan wasu ba suna hujja da waccan aya ta farko turji mata sha min wannan da ita ma ta magana doke wannan mas'alar ta haramta miki wata mace bayan waɗannan wanda aka ba su da suka zama da manzon shi kenan yanzu waɗannan ana magana da su ne tafsirin Abu Bakar Nabi Kasir haka Ibn Jarir at-Tabari kamar da yarin jaya da magana to kenan yanzu waɗannan mata an hada an hana maka wasu mata banda waɗannan ko ka canza kuma komun wala ajaku sununa komun canta an hana shi ya wuce daga baya suna ta tabbata ce an bashi damar yi a na aka ce illa ma malakata ya minuka a wannan zamani a wannan magana kina a wancan zamani ma aure ne aka hana shi ba sadaka ba amma ita baiwa ba wata da iyaka wanda ba manzala ba hatta a yanzu arman ma'ana sadaka sa mace baiwarka ka kwanta da baiwarka har har a yanzu ba nisa baiwa a cikin tsarin matanka an kayyade maka bakin mata hudu amma baiwa wannan kai sadaka ba ta bakin baiwa kaza ne kidan balle manzon da zama ya wani abin iya nan maganar sadaka a dama ba ta da kangi ba ta da iyaka wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba kuma cewa Allah subhanahu wataala san cewa akan komi Allah yana kiyaye komi idan abin da ake Allah ya sani ci gaba
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم dan wannan aya suna kiran ayatul hijab wanda wannan aya sababin cikin dalilin sabakarta asali na akwai ta akwai karanta da ladabi ga sahabbai kayan sabakar wannan aya sahabbai suka zuwa bale masu bukata gida nan sallallahu alaihi wasallam da niyyar a shamiya a da sana abinci dai a ci a dan samu da mara shi ya zuwa kuma annabi yana karɓar su ya ba su abinci da ci wannan ɗabi'a isan ne na karimi mutum mai kyautatawa annabi yana da wannan halin to amma matsalar da ake samu a wancan zamani wasu kan je misali abincin rana yau je tun misali ƙarshe sha da ƙarfe goma ka je ka zauna kana jira sai sai su zamana lokacin abincin ba kare ba ba kira su ba sai su zo su jira suna jira a kare ka da ya kama yawa haka suke wani ɗabi'a suna zagowa suka jira to wani abin kwarai a nan sallar salama iya ɗin damun shi bai iya magana amma abin yana damun shi kayan a kawo wannan magana ta sa sa hanya kan abin to wani shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala ke karantar da su kan cewa ya ku masu imani la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum kan ku shiga gidajen nan sallama annabin Allah haka kurin a zo a shiga gaban gidan kowa to ne daga cikin mafakat Umar wanda Umar kware abin Umar tun kai sabkan ayi abin iya damu Umar ya Rasulullah gaskiya kamata a samu a sa mata ka gari kowa shiga babu lokaci kullun gidan ka da mutane to kun san addini ba ra'ayi bane ba nan sallama duk da an san abin kamata abin amma tun da babu nan bai hana annabi yana ba a shigo wannan ya shigo lokacin aka dama a kai a kawo ba magana uzuri haka a shigo a shigo babu lokaci amma umar tun a lokacin sa kan ayyama umar ya dace ayi don abu da yawa umar ibn khattab ya samu da wannan ya kawo ra'ayi kuma Allah ya muwafaqa sabkar da aya kan abin da umar ke ya shiga ya dace ayi to wannan iya daga ciki kenan yanzu Allah subhanahu wataala yana sanar da su cewa daga yanzu ya kuma su imani kar ku rinka shiga gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam illa an yuzuna lakum sai da uzuri nan kamar da biya shigar da suke ila ta'amun jirin nazirin ilahu haka zuwa kuna jiran zuwa cin abinci kuna jiran abincin yana na ma'anar na abinci nan kuna nan haye da ku ku bari walakin idan du'itum fadkhulu fa da imtum fantashu abinda za a yi gaban nan in aka kirayo kenan sai daga yata eh sai daga yata aka kiraye ku aka yace ku ku zo ku zo ku shigo kuma fara mutu fantashi an an ci an kare fantashi kuma kowa ji eh shi kuma magana kenan haka aka rantsa da su kenan a zo sai an ga yace ka zo kuma ka zo an ka ci bayan aka ce bayan bayan ci wanda suke cewa don aya ta daga wani magana kenan idan kun ci to ko a tsaye ko a tsaye wala musta'nisina li hadith kan ku zama na bayan kun zo kun ci kuma a cika da hira go hira a cika da hira da abu yawa kana harman zainab radiyallahu anha akan walima kan abin yawa kana kuma ana antum maki ba labari an yi walima a harman zainab annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an ci abinci an tsare amarya aka mai amarya suka ci gaba da hira kurin aka aka ita shi annabi dan wuta ita gida Aisha dan kewa ya dawo ko sun wuta suna nan ya je shiga nan ya dawo suna nan ba su kusa ba wannan abin kasa bai damu kuma ko an kame amarya su ko sun ci abinci suka dayya akan shi na asali abin kenan wata ayi wata ayi su ku ita kenan kan ku zamna wallahi musta'antin da hadisi ku zo kuna kuna dan dogo ana jan hira bayan kun kare inna zalikum kana yuzin nabi fasahi minku wala la yastamil hal wannan abin da kuke yi shi ku zo gidan shi ba dai ku zo bayan an ci abincin da yamma ba gaita kun zo kun ci kuma kuma a zamana a ci gaba da hira wannan abin yana cutar da manzon Allah ya cutar da Allah abin kwarai abin ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi fasahi minkum iya kunya da cin ku tashi iya kunya da cin ku tashi amma Allah bai kuyi hudun gaskiya Allah bai barin dan kurkumin Allah Allah iya ga muku ne wannan abin ba kyau ko hasa eh ku zo ku ci abinci kuna jira na dai ku zo kuna jira a gaban ku da ku wannan magana ke ku ku bari sai an kare bayan kare ma sai an gaice ku eh kuma an gaice kuma an kunci watsi magana ke eh yace wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab min wara'i hijab min wara'i hijab cewa yanzu kuma nan wani jabi in za ku tambaye mata annabi wani abu wata bukata wani kayan aiki na bane ma daga nan shi aka ce ake hijab wannan hijabi ba na kaya- ba na ba na riga ba na wannan ba ba shi yake ne ba nan asali mata nan kalama suna da wani iyaka kololuwar kariya a kasar mata su an hana ka yi gaba da gaba da su ka zo aisha kuna gaba da gaba a fasa farkai da aisha a ko haka kuma salama a ba a yi su ba a yi in har za ku musu tambaya wani abu na bukata ya kama ta fasa abin ne wani hijab ku tambaye ta bayan wani hijabi ta haya gitta wani abu ko bayan ka san gane wani abu daban dai wani tsakanin ku da su akwai wata kariya wadda take raba ku da ganin su haka Allah sai a taushi aka samu hijabi na mata na taushi wannan hijabin hijabi ne na kariya na tsakanin kai da ita baka ganin ta ba hijabi ba na riga na tuwa ba yace zalikum azharu qulubikum wa qulubikum wannan tsari wannan ladabi da Allah ya tsara muku shiga nau'in shigar an an zo inda bukata ku tambaya ta bayan hijabi shi ya tsarkaka ga zukatanku ga zukatan matan a kare mu shedan kai shiga shaidan ba wanda ya kashi ya kai shaidan ya shiga zuciyar ka saboda wani abu ba da Allah ce kaga hadarin mai girma ne hadarin mai girma ce ka sha mata annabi sallallahu alaihi ta shiga ranka ko na da ya fito maka shaidan kuma ya yi zaraka sai Allah ta wannan tsarin da Allah muka mata an kakkan mata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tsarin nan magana tsakanin ku da su yayin hijabi shine ya tsarkaka ga zakatan ku haka su ma ga zakatan ku haka shine mafi kyau wannan tsarin wa makana lakum an tutu rasulullah bai dacewa kuma su imani cutar da manzo na Allah sai dacewa shigo wata abin da kuke yi akwai cutar da shi wala an tankihu azwajahu min ba'di abada kuma bai dacewa bai halitta ku alima matan shi a bayan shi azwajumatu matan annabi uwaye mu uwaye suke gare ku kenan bai halitta ka armu ku armu matan shi a bayan shi sai ka nan al'umma na haramci haramci na matan da ma daban ne kuma da magana bangaren aure kaga duk da cewa arabi haram a nusko amma an hana ka kaɗai ta ko ka ganta ba muharrama ce amma ba irin wata muharrama ba ta ta dangantaka ko ta sadakwantaka muharrama ce amma bai halitta ka kaɗai ta da ita ko kalle ta kai tsaye haka wannan bai halitta Allah ya ce kenan bai dace wa makan da kuma tutu rasulullah bai dace gare ku ku cutar da manzon Allah wala an wala an tanki wa zawajin min ba'di kun bai halatta ku arma matan shi a bayan shi abada har abada wannan inna zalikum ku hata ta take shi gaba daya wannan wani abu ne mai girman gaske mata da zaka arma la haramun ne amma na magana mata annabi take gana ba mata wani mata da baka arma ba in wani akwai al'adu da ake yi ta ce mata abokin shi ce matan malamin shi ce mata wakil shi ce balle matan shehu ta mata armuwa a cutar da mace mace iya mu kai balle malamai sun arman ƙananan mata ya arman ya arman mata ƙananan zai mutu bar su ta ce ai mata malam ce ko ya ce da ba a kyalta wannan ko cutarwa eh da yawa mata mace balle malamai mata hali sai sun arman da ƙanana kullum kullum da ƙananan mata kuma yau suke suke ko sai ma tsohuwa ya mutu ya bar ta karama ce amma matan malam ce matan shehu ce shi kenan haka ta gama ta tsuwa wannan akwai cutarwa eh ku armi eh a ta almajin malam ku arma to wa ta mutunta kamar kai wa ta mutunta matan malamin kamar kai wala bana wani ana ayyukan mata mutane ba za ka bi dace ba ana ayyukan mutum ba aibu bane ba ka arma burin ba ka da komi eh eh wannan haka magana kenan kuma أمين إن تبدوا شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو إن الله جد كبينا كأوي فإن الله كان بكل شيء عليما الله مثلا إنك قوي أبو لك قوي على سبحانه وتعالى يوم أبو نجا muna tare da dan uwa Sheikh Abdul Malik wanda iya tafsira Imam Malik da sanan ne masu kallon hanyoyin sadarwa bin yi sanarwa ba ina gurin dan ya ce zai bulaguro ka san dan bulaguro mai zo ba baka sanarwa ka aje mai zo ba sai idan da dama ana karatu dama ana karatu sai ana karatu ko ba sanarwa da ta gurin karatu ne kashi Allah kawo shi insha Allah ne idan mintin 20 na karshe zan ba shi dama Allah rama ta kusa shi ya koma gana kuma gana wannan kuma gana kun an ba ku wurin nan ya hidda yake ji a mun kuro sai zama a zama a nan
a hauku jiran malamai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa ina cike da farin ciki sosai mun kawo ziyara a wannan babban birni na damagaram da yake a jamhuriyar nijar mun zo don gabatar da daura da kuma nasihohi muka kai ma malam ziyara sai malam ya ce ya kamata mu zo ana karatu ran juma'a mu ce wani abu to kuma ni abin ya min yawa kujera ta malamai ita kada in ka hau ai ya kamata kai makarkata malam ya ce kuma sai na ce wani abu a matsayi na kuma na ɗalibi to da haka insha Allah ta'ala za mu ɗance wani abu a matsayinmu na ɗalibai masu koyon da'awa saboda da koyo ake iyawa da yake muna da lokaci ne kamar minti ashirin da suke na ƙarshe zan so in yi tsokaci ko in yi bayani akan halin da ƙasarmu take ciki a kwanakin nan da kuma ƙasashen musulmai gaba ɗaya wannan abin yana da faɗin gaske karatuttuka ne masu yawa amma zan yi ƙoƙari in ja hankalinmu akan ababe guda hudu a gurguje ne za mu bi su abu na farko matsala ta jagoranci a duniyar musulmi ba yau ne aka santa ba musulmi mu koma mu karanta tarihin musulunci musan musulunci da kyau ya fi duk lokacin da wata matsala ta bijiro kamar abu ne sabo a cikin addinin musulunci tun da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya an tattauna shin wa zai jagoranci al'ummar musulmi wasu suka ce almuhajirun saboda su suka taso daga baka suka taimaka ma addini waɗansu suka ce al'ansar saboda su ne suka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mafaka da sahabbai amma da yake suna da kyakkyawar zuciya suna da imani ba a samu matsala ba kai tsaye aka gyara komai ya tafi sai na abubakar ya zo ya wuce umar usman lokacin usman fitina ta barki wannan fitinar ta shugabancin ta kashe sayyidina Usman radiyallahu anhu har yanzu musulmi suna dandana wannan guba dalili kuma shine dalilin samun yan shi'a suka ki yarda aka samu matsala tsakanin Muawiya radiyallahu anhu da kuma sayyidina Ali radiyallahu anhu shi an ci har yanzu akwai shi awwal firqa siyasiyya fil islam khawari suka zo suka kafirtar da aliyu suka kafirtar da mu'awiya har yanzu ga sunan suna kashe mutane suna ɗaukar wannan aƙida ana masallaci ana zuwa ana buɗa mutane wuta waɗannan aƙidun da ɗaɗɗu ne kuma asalin su kan mushkilin jagoranci daular umawiyya ta zo ta yi shekarun da za ta yi ta ruguje daular abbasiyya ta zo ta ruguje kuma burbushin daular andalusiyya ɗaya daga cikin sauran waɗanda suka gudu cikin banu umayya suka je a ƙasa andalus a spain suka kafa daula wadda ta yi shekara 857 tana mulki a turai suka yi mulkin turawa yaren gwamnati a wannan lokacin yaren larabci ne yare na ilimi wato land scientific yaren larabci ne da wannan aka karantar da turawa yau suka zo suna samun 'ya'yan mutuwa boko haram ne alhali asalin wannan ilmin na iyayensu ne ana nan turawa suka maido hankali ga kasashen musulmai bayan daular andalusiya ta faɗi ga daula wato al-uthmaniyya da ke turkiya suka zo suka yi kokari suka bi wannan daular sai da suka ruguza ta da sauran dauloli na musulunci da suka yi saura irin daular usmaniya ta sokoto a 1923 zuwa 1924 suka ruguza wannan daular daga wannan lokaci sunan khalifa na musulmi ya bata a bayan ƙasa a sunan yana mulki sai dai a bar shi a matsayin yana mulki amma yana karkashin wuri abinda nake so in ce a nan cikin wannan nukta tarihin jagoranci a musulunci da matsalolin da musulmi suka samu ba wani abu bane sabo malamai da ɗalibai a tashi a yi karatu duk daulolin musulunci da aka yi a duniya waɗanne asbabu ne aka ce Allah ya ba su nasara daulolin musulunci da suka faɗi a yi dirasa na asbabu su kutu hadihin duwal bal ma har daulolin kafirai da suka taso meye dalilin da suka sa suka samu wannan nasara kuma daulolin kafirai da suka ruguje menene dalilin da sa suka ruguje bincike ne mai yawa wannan abu na farko kenan nukta ta biyu shine nukta wadda take da alaka da abinda yake nan yana yakar kasashen mu shine yaƙe-yaƙe waɗannan yaƙe-yaƙen da muke gani ba abubuwa ne ba waɗanda a yau ne aka tsara su tura wannan sun rubuta yadda suke son kasashen mu su kasance tun fiye da shekara 200 tsarin kawai canza mishi salo ne ake abinda nake son in ce akwai abinda ake kira alharbul barida in ka ji an ce alharbul barida yaki wanda yake da sanyi ba ana nufin a zo a kawo kankara ba a yaki ba haka ake nufi ba da faransanci suna kiran shi girl forward da english suna kiran shi call war yaki ne wanda manya-manyan fisonsu na duniya guda biyu america da rasha suke yi amma ba gaba da gaba ba lokacin da hitler ko hitler ya tado yakin duniya na ɗai aka zo aka samu aka yi ya fama ko kasar almaniya ta jawo wannan islar ya jawo yakin duniya na biyu tun da wani lokacin shi ke jagoranci aka zo aka yi yaki aka rinjayi kasar jamus a ƙarshe amerika da rasha suka raba wato kasar jamus biyu waɗannan dama sun fito daga gabas suka ɗauki yankin gabas waɗannan daga yamma suka ɗauki yamma a ƙarshe duk ma'ilimta na ƙasar jamus mafi yawanci suka ɗauke suka je suna musu ƙirƙirin makamai bayan kare wannan ba su bari ba kuma ba su daina ba tun mulkin mallaka da aka yi taro na berlin an gane ko conference de berlin suka rarraba duniya faransa ta ja inda take so rasha ta dauka wanda lokacin rasha ba ta zafi kasashe ba irin su jamus irin su faransa ingila suka rarraba duniya to yanzu bayan sun rarraba duniya ingila ta yi mura cana mulkin mallaka ta yi ma pakistan mulkin mallaka ta yi ma wato indiya mulkin mallaka ta yi ma kasashen laraba da dama ta yi ma kasashe da afirka ita ma faransa haka to waɗannan kasashen yanzu sun yi sakaci shi ne cana ta zo har ta yi ƙarfi ta sulkuci bayan da za a yi da ita pakistan ta yi ƙarfi ta yi makamin nukiliya ta sulkuci indiya ta yi makamin nukiliya ta sulkuci kuma duk gabasin duniya suke yanzu kasashe biyu suka yi musu saura yankuna biyu yankin larabawa da yankin mutanen afirka to shi ne suka dawo da hankalinsu su waɗannan suna son su taimaka na gabasin duniya mu ba mu zancen mulkin mallaka za mu taimaka muku su ko suna son sai sun bautar da wacce gaba da bautar da waɗannan al'ummomi shi yasa tun zamanin da aka ba da independence wasu na dibe kamar wani abu ne sabo yau ba nan can independence ba ne tun kafin independence mali mujibukaita suna bin goyon bayan rasha sai kuture yana bin goyon bayan rasha to ma sankara ya yi faransa bore to faransa sai ta samu irin su nijar ta samu irin su cari suna a hannunta yanzu shi ne abin da yake sake dawowa kun ga waɗanda suka yi juyin mulki a guinea conakry yan goyon bayan rashin a mali yan goyon bayan rashin burkina faso ma waɗanda bayan sankara su ma yan goyon bayan rashin suna ganin kuma ga nijar tashi wannan yakin ba na yan nijar ba ne ba na yan afirka ba ne asali le deux puissance ne su ne a can iraki suna fafatawa zamu yi ci gaba? ko mu gani su Aha.
ku fice aka Okay.
yi a su ce ne ku sa wuta ma ku wuta ko a ba ku wuta ba yadda sun kun sa wuta ya sa wuta ko ta fara ka suna ku wuta
na'am kana dama kara kana kara lokaci to to ba matsala kenan waɗannan ƙasashen su ne suke nan suna yaƙi a duniya amma ba a ƙasashensu ba amma da makamansu ne ake yaƙi nato ƙasa amerika ita ce nato ita ke kula da ita ita ke ba da kuɗaɗe fiye da kashi 90 cikin ɗari. sannan kuma ita korasha tana nan tare da nata to kowanne daga cikinsu yana son ya mallaki iya yankin da zai mallaka a duniya suriya suna kan suna bugawa tsakanin rasha da amerika to yanzu kuma yakin ya kawo a ƙasar afirka algeria ƙasa ce tana da kawance da rasha tun wancan lokaci sauran ƙasashe kuma kowanne in ka duba ƙarƙashin ƙasa sai ka san da waye ke to abinda nake son na ce wannan yaki alharbul barida ya kamata musulmi da masu da'awa mu tashi mu karanta tarihin yaƙe-yaƙe addinin musulunci ba ba ƙauyen addini ba ne. Allah ya ba mu labarin annabawa da dama sun yi yaƙi waɗanne darussa za mu samu ƙarƙashin waɗannan ayoyi manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi yaƙe-yaƙe ga su nan cikin alkur'ani ayoyi masu yawa waɗanne darussa za mu samu ƙarƙashin wannan daulauli na musulunci tun daga zamanin ahadul khulafa daular umawiyya daular abbasiyya daular usmaniyya turkiyya daular ga su nan dauloli na musulunci sun yaƙe ke shin wai mu ba mu da tarihin yaƙe-yaƙe ne a musulunci ya kamata mu dawo mu yi karatun ta da su abu na uku wanda nake son na ce saboda nuktoci ne guda kusan hudu sai kuma khatima abu na uku yana da alaka da abin da ake kira menene manufar waɗannan ƙasashen game da ƙasashen tun zamanin mulkin mallaka bature abu uku ya damu da su kuma mutum uku ne suke juya turai tun wancan lokacin kuma su ne har yanzu suke nan suna juya turai kuma suna sosai sun gaba da juya menene abu uku kuma su waye a yana da muhimmanci mu faɗi su mutum na farko ɗan siyasar turai mai jagoranci a turai shi yake son ya ba da umarni a cikin ƙasashenmu na afirka na musulmi da ƙasashen larabawa mutum na biyu mai addini na turai malamin turai mai addinin su kirista shi ne ya zo tare da 'yan mulkin mallaka saboda ya yada tashi aƙida tunda mu ba mu san coci ba kenan coci daga waje ta shigo abu na uku masu kudin turai masu kamfuna su suke zuba kudade a kera makamai suke zuba makudan kudade ga 'yan siyasar da za su tabbatar musu da manufofinsu waɗanda sai sun ci gaba da tsatsa arzikinmu waɗanda mutum uku tun wancan lokacin har yanzu su ne kamfunan turi da kuke gani in babu abin da za a sarrafawa to shi kamfanin aikin bilin kamfanin da zai yi sutura babu kada zai yi sutura za a yi tc babu kada to kenan dole sai da mu za a yi amma ba a san mu gane wannan ababe guda uku da turawa suke so musamman turawan faransa abu uku ne akwai bambanci tsakanin turawan ingila da turawan faransa ta fuskar aƙida su da tsarin su ingila ƙasa ce wadda take ba ƙere-ƙere muhimmanci shi yasa shi english lang scientific ne scientifical language idan yau za ka karatu da faransanci da ka ɗan yi nisa dole a ji faransanci za ka shi wanda duk yayi karatu a university likitanci da ya kai wani wuri sai a ce mai yanzu an wuce faransanci za su baku labari kana karatun informatic computer sai a ce maka dole akwai inda za ka aje faransanci don faransanci a nan duhu ne hasken dole sai an ɗauki english shi yasa yaren english yare ne na ƙere-ƙere abu na biyu su turawan ingila mutane da wanda suka damu da tattalin arziki shi yasa duk inda ingila ta yi ma mulkin mallaka za ka iske wato illar da suka yi ma addini tana da dama-dama da ɗabi'o'i bisa ga inda faransa ta yi ma mulkin mallaka amma su turawan faransa inda suka yi fice a wuri na farko shine literature sun kware wajen ɗumi da baki rfi in ta faɗi magana intellectual sai ya gaskata ta yana iya karyata alkur'ani amma bai karyata rfi ba kana jin kullum suna cewa sai sun yi maganin putin amma da faransanci ba ba da makamai ba sun kware wajen yi magana abu na biyu turawan faransa sun kware wajen ilimin sosiyoloji shi yasa shirya ma duniya sharri amerika in tana son ta shirya sharri da ingila sai sun nemi shawarar faransa saboda ita ta san ilimin zamantakewa amerika sai ta zo ta kai hari da makamai daga sama rasha ta zo ta kai makamai hari daga sama kwana biyu ne wannan ya wuce an yi yakin afghanistan gashi nan sun gudu sun bar afghanistan amma ita faransa sociology ta san yadda ake kitsasa sharri ƙasa cikin minti biyar ta kama da wuta shi yasa sharrin faransa ba kowa ke gano shi ba sai wanda ya san sharrin faransawa abinda nake son na ce zan dawo ne ga maganin nijar kafin in ji ga nukta ta kashi lokacin da aka tada yakin biyafara faransa ba ita ta yi ma najeriya mulkin mallaka ba ingila ita yi ma najeriya mulkin mallaka amma ingila ta rasa yadda za ta yi ta wargaza najeriya sai da shawarar faransa suka tsara sai suka yi ma wannan biyafar kudadenta a lokaci daya sai ga ilani ya zo cewa su biyafar sun yanke yankinsu suka ce can yarbawa su masu ja nasu najeriya ta rabu uku kenan su ko arewa sun kace kutai can da sakkwato wancan lokacin babu sauran jahohi sun kace jahohin arewa su sai can su game da yan uwansu na nijar aka zo aka yi yaki duk duniya duk duniya ba ta tare da arewacin najeriya paul biya ya ce shi ba zai yarda ba ya ba da makamai kuma shi ba zai shiga ba don iyaka da shi ake kenan in ta kare gare shi ba su amma ko in ce cameroon amma ita niger sai aka ce ma juri ya goyi bayan arewa ya goyi bayan kudu kudancin najeriya juri ce ba zai iya ba saboda da niger ta ba da dama a wannan lokaci da an sa arewacin najeriya a tsakiya shi ne son ku gane aka yi aka yi jori balma ya ba da sojojin niger aka je za a shiga kudancin najeriya kuma ashe sun sanya nakiyoyi sojojin nijar su suka ba da experience yadda za a shiga kudancin najeriya suka ce a ɗauki shanu a ɗauki jakai ko jakuna a ɗauki tumakai a sa cikin daji suna takawa suna yi gaba bawan mai da tashi haka an ka shiga cikin gudu aka tsari da uzu banda awaki saboda an ce akwai yawayi gari da guda ya taka bala'i saura bayan su mala yana so sai na yadda kissa wannan abin ya ba duniya mamaki yankin da amerika da ingila da faransa suna goyon bayansa wannan ba shine sharri na farko tsakanin faransa da najeriya ba bayan ba najeriya mulki mulkanci a alif da 960 da mudu su shekara ɗaya ne da shekara biyu faransa ta nemi gwamnatin ingila ta yi aiki da ita saboda ƙasashen yammacin afirka tana ganin idan suka haɗe kai da najeriya za su zamfawa ta ce ta zo su yi aiki tare saboda a rinka cin amfani najeriya ta ce no amin nafsan sosonde sai suka kori jakadan faransa tun daga wannan lokaci faransa ta sa najeriya gaba yana da kyau mu fahimci wannan saboda karanta tarihinmu zai taimaka mu da mu fahimci waɗansu matsaloli to a yanzu nan da muke ciki alwaqi'ul mu'asir faransa in ta zo sai ta bata aqidarka na biyu sai ta bata al'adarka ta gari na uku sai ta tsace dukiyarka kaji inda ta yi ingila balaki yau ka ta ka dibi yan bokon da yan boko da an Najeriya misali za ka ganin su mutum ya sa hula ya sa komai kuma yana turanci saboda faransa ba ta damu da wannan ba amma ka dibi dan bokon ko faransin bai iya ba amma kuma subhanallah aqidar ma tashi da ganin shi kasan wasu daga cikin su ba za mu ce duka ba mu yi adalci bakin bai hudi ne waɗannan mutanen su ne faransa take son su ci gaba da jagoranta ba a ce musu komai shi yasa duk inda ka ga bature ya aza kafa shi ka sa alama uku za a bata addini za a bata ɗabi'o'i na gari za a tsace dukiya banda wannan abin ukun ba abin da suke nema a duniya to yanzu lamari ya ɓaci suna so su shigo afirka saboda sun yi nadama wata nadama suka yi shine sun ba afirka mulki wato yanci sai ninkin ba ninkin arzikin duniya ya bayyana a afirka kenan yanzu dole a fita ta kofa a dawo ta windo wani bai fahimta ba yanzu ta kaka za su yi akwai siyasoshi da ake faɗa duk waɗanda abubuwan alkur'ani ya faɗe su amma wani lokacin rashin tsaya ka kalli na sigai istinbabi yana cutar da mu zan faɗi siyasa guda biyu da ake kai amfani da su a yanzu na ake cikin amfani da su sannan sai in ci gaba da bayanin mushkilan Nijar da Najeriya da asalinta a ƙarshe in rufe da wancan khatima wata mushkila ce lokaci ya matsu ko abu na farko siyasa ta a sa takunkumi ba siyasa ba ce wadda yau aka fara ta an yi ma'annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan a makka ka ta yi kaɗoki littattafan tarihi da sira akwai muƙafa a tukuraish aka yanke alaƙa da musulmi a garin makka ba a sayar musu ba a saye gare su ba a aura musu ba a komai har sai da sun ka kasance suna can al'ilhi a ɗauko fata busassa a azata akan wuta a daka a burje a ci ba yau ne aka fara cewa a kulle iyakoki ba alhisar siyasatul hisar al'askari a zo a sanya sojoji su kewaye kasashenku ba yau ne aka fara ba an yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون التي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ƙungiyoyi ne na kafirai suka ga addinin musulunci a madina kawai yake sai suka ce to yanzu abinda za a yi mu tattaru al-kufru millatun wahida suka haɗa kai suka yi taro a zo a kewaye madina a kewaye ta ba nan ne suke ba ba wanda zai fita a zo a yaƙi madina a kashe kowa da kowa a huta don kaji an ce an aji bas militar can bas militar can bas militar can ba yau aka fara hisar al-iqtisadi a kafa ma ƙasa takunkumi na karya tattalin arzikinta ba yau ne aka fara ba an yi ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam munafikan madina suka tattauna suka ce la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yawfat kada ku ci yadda su ma'ana kudi suna tallafa ma dan adam ya gudanar da harkokinsa yau an ce an liƙe banki an hana muna kuɗi an liƙe kasuwanci don saboda kada mu samu abin da za mu ci a shi waɗannan abubuwan ba sababbi ba ne Allah ya bane su a cikin alƙur'ani to mushkilar mu ta Nijar da Najeriya ba mu ne ake haɗa ba hakikata bari mu ji asalin yadda abin yake da kuma ina ne ake son aje sai mu faɗi maganici bayani na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam kan yadda ake samun maganin matsala wani ya ce ɗan siyasa sun ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza to wai ni Allah ya ce ni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce analyst wanda ya yi karatun geopolitika ya yi Allah sanin bayanin duniya haba jama'a ina hankali mu ya tafi wato abinda ake ciki an tada yakin biyafara ba a ci nasara ba turawa da suka yayyanka kasashe sun rarraba masarautu ne yadda kullum za a yi rikicin iyaka don a koma wajensu kuma in sun tashi ta da hargitsi za su ta da hargitsi ba za ka iya raba difa ba da borno mamlaka ce ta kana ba ka iya hana bambanta wato zandayar da masarauta ta daura ba ka iya bambanta masarauta ta katsina da ta maradi ba ka iya bambanta masarautar sokoto da kwanni ba ka iya bambanta jihar kebbi da arewa dogon duci ba ka iya bambanta wato dandawa da suke rayuwa a doso da zabarmawa da dandawa da mutanen benin gurmawa akwai agades azawad akwai sai da suka tattara masarautu sai suka ɗebo suka yi ta yanka su da suka ɗebo wannan masarauta su yanka su yanka saboda idan masarauta tana tare da 'yan ƙabilata to idan mai shugabansu ya fito ce na ce a daina kaza an huta amma yanzu ko nan nan ya ce a daina kaza sai a ce a akwai na iyaka waɗanda su ba 'yan wannan ba duk wanda ya ɗibi nijar ya san arewacin wato arewacin najeriya da nijar yanki guda ne duk wanda ya ɗibi yankin kudu ya san da shi da wajen 'yan kwatanu ba musulmi bane su ne kamata a hada amma saboda a ci gaba da ta da fitina sai aka ɗauko musulmi na arewa aka hada su da wa aka hada su da waɗancan waɗanda ba musulmi mu ko sai aka yanke mu da su kullun saboda a zamanto tsaka tsakiya za a yi mala'iki to yanzu an yi yakin ba fara musu nasara ba sai suka koma sai suka ce to yanzu ya za a yi algeria sun kasa yakarta kuma yanzu sun shiga matsala sun bata da putin mai ba su gas da abinci da mai kuma yanzu algeria maƙe su ce ita ce za ta sayar musu da wannan gaske to yanzu ya za a yi sai suka ce abu jigar dashi ƙasa mai yanci da komai ƙasar da duk duniya ne a libya tana daga cikin ƙasashen da na yi karatu ba wani daga libya a 2004 da 2000 zuwa 2008 a can na yi jami'a zamanin gaddafi ba wanda zai ba mu labarin wannan ƙasa ƙarshen abin da ya sa daga cikin abin da zan faɗa ma 'yan uwa gaddafi ya sa hannu duk chef de fami na ƙasar libya a bashin miliyon 40 in an canza kuɗin da kuɗinmu na sefa check chef de fami sai an bashi 40 miliyon in ka canza su da de france ya ba da kwangila ta gina ƙasar libya shekara 50 za a yi ana gina libya sai ka yi lebaranci sai ka tsufa ka dawo gida ma ɗanka ya tafi suka ɗauki wannan mataki na ɓata wannan ƙasar to abinda suke lissafi idan libya ta lalace dama tana da iyaka da italiya ruwa ne daga turai ana iya shigowa makamanta sai suka ce ma sauran waɗanda suka yi tawaye suke tsadan tsaron gaddafi ku tafi kada ku tsaya mun bar ku kuje da makamai da arziki ku bar mu mu yaƙi ƙasar mu ƙali da ita da aka yi gudu da waɗannan makamai suka fantsama sun yi kalkil za su shiga cikin sahara to sai waɗannan makamai suka shiga mali kun ga yadda ƙasa ta lalace saboda ana cewa 'yan ta'adda sun shiga kaga su sun kace musu su shiga waɗanda ake kira 'yan ta'addan gashi don saboda a nemi taimakon su sun shigo abin bai yi ba an kai ƙarshe sun fito suka shiga burkina faso suka shiga kashin al'umma ba gaira ba sabab saboda ba sa son mu yi yawa domin arzikinmu za mu koma kamar cana da indiya ba mu kasuwa dole sai an bar mu da arzikinmu suka zo burkina faso allah ya sa waɗancan mutane suka waiwaye su to yanzu an zo mugun wuri giniya ko dakiri an cire su kenan yanzu inda take da magoya baya to an saka tsakiya central africa rasha na can to yanzu kuma sai kasar nijar idan aka ce sun rasa nijar to akwai abubuwa guda uku manya da za su rasa gaskin da ake son ya fita yankin nijar ya isa kasar france yanzu ba zai yiwuwa ba kuma babu gas na rasha kamfunan turi za su durkushe abu na biyu ƙasa algeria tana da gas da mai da komai da zinariya ba su kwasuwa sai dai abiya to yanzu kuma daga birnin alje kana ganin wutan masai yanzu ga sojoji fiye da na ƙasa ashirin da na amerika da na turai ke cikin sahara algeria tun daga nan ta fahimci abin da ke rufi to yanzu iya tunanin da suka yi wani irin rada za a iya sawa wanda in an ka halba makami daga ƙasar algeria ba zai shiga faransa ba don a fito musu ta baya shar yanzu kalkilkin da suka yi kinan yanzu gashi yanzu kuma ana cewa su bar wurin wannan projen ya yi ishuri idan nijar ta shiga matsala an koro su daga mali sun samu gindin zama daga nan za su buge mali idan nijar ta rikice sun samu gindin zama za su buge burkina faso za su iya bugin guinea conakry kuma suna da kwata dibuwar taso ci amma da nijar ta kare wannan furujen ya mutu sai nijar da najeriya an yi yakin biyafar musu ci nasara ba an rasa yadda za a yi musulunci ya hana ga ɗabi'unmu ga al'adodinmu ɗaya kuma sun faɗa cewa yankunan da musulunci ya fi ƙarfi a duniya kaf wato daga cikin manya-manyan yankunan da musulunci ke da karfi Nijar da arewacin Najeriya. Kun san kuma yasa suka ce haka nan? Suka ce kasashen mu ɗaya ake iya sawa ɗan adam a halin da hankali bai ɗauka kuma ya ci gaba da abin da yake akan shi. Babu inda mutum zai wuni da yunwa azumi ya yi awa goma sha biyu bai ci abinci ba kuma bai da abin gudun banki sai kasashen mu. kuma ya zo ya iska ana ɗan shan koko ya sha in lokacin sahur ya yi bai samu ba zai sha ruwan randa ya yi tazarci to sun fahimci wannan wancan ƙetar ta biya fara wancan ƙetar ta biya fara shi ne 'yan kudu suna rike da wannan tarihi tun da mu muka taimaka ba su cin dasa ba to yanzu sai a ce za a tada yaki tsakanin nijar da lafiyar da sunan ecowas mu rike da kyau 'yan kwana musulmi yanzu Nijar tana da iyaka tsakaninta da Najeriya fiye da kilomita 1,500. Idan aka ce yaƙi ya kabre kilomita 1,500 akwai wa'yan boko haram kwantawa ne suka yi saboda al'amari ya fi ƙarfinsu. In an koro daga can sai a ce ku tare can. Idan waɗanga masu tsaron suka shiga fada su fashi kenan sun samu abin da suke bukata. 'Yan kidnapping da ami roba bandi arme suna nan fa a cikin najeriya sun balbazu da sun ji yaƙi ya kabre tsakanin nijar da najeriya su ba sun samu dama idan yaƙi ya kabre tsakanin nijar da najeriya makaman da ake son a biyo da su ta libya a biyo ta sahara a biyo da su ta chadi suna nan cikin chadi a biyo da su a shigo a wargaza najeriya kanta tsaron Nijar ne ke taimaka waɗanda makaman ba su shiga. Idan aka fara yaƙi tsakanin Nijar, arewacin Nijar da Najeriya, arewacin Najeriya da Nijar, abinda suke bukata lokacin nan tsaro ya lalace masu aƙidar biyafara waɗanda har faransa ta buga musu kuɗi dama ba a samun independence sai kana buga maka kuɗi an buga musu kuɗi sai su tada biyafara saboda Allah ne ke tambaya. in yanzu najeriya ta fara yaki da nijar ga 'yan boko haram suka taso ga 'yan kidnapping suka taso ga 'yan army roba suka taso biyafara ta yobul aka shigo da makamai ta libya aka shigo da makamai ta yankin chadi za a samu najeriya nijar za ta tsaya mali suka yi burkina suka yi afirka ce suke tautayen magaba ne su kunna mahuta yasa waɗannan mutanen namu duk wanda ke sa tsammani wannan alaƙa wai tana da alaƙa da Nijar da ya kadai wallahi yana yaudar kansa wallahi ba Nijar da take da alaka da ita ba don wutar da Mali an ka kashe keta da Burkina Faso kuma ana so sai ta koma can abu na ƙarshe yan uwa musulmi duk da yake lokaci yana tafiya abin da ya kamata mu komo a kan shi shine duk lokacin da muka ce za mu yi nisa da bayanin Allah to akwai matsala wannan alkur'ani ba an kawo shi don a karanta ba a ce ba a fahimce shi ba aka yi aikin shi ba don haka Allah saukar da shi ba da muna da lokaci da za mu faɗi dalilai duk waɗanda Allah ya faɗa cikin alkur'ani dalilan da ya sa saukar da alkur'ani daga ciki Allah ce ya saukar da alkur'ani don a tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa hadha balaghun linnas wal yunzaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid wal yadhakkaru ulul albab ya sabkar da alkur'ani dan a karanta shi ayi tunani a san abin da ya dace da abin da bai dace ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kuma litubayyana ka bayyana a bayyana ma mutane lafazin alkur'ani a bayyana mutane ma'anar alkur'ani kamar da shekul islam ibn tabiya ya faɗa ya sabkar da alkur'ani dan ayi tadabburin ayoyin shi ba ayi ba ba ba ba ba kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ya saukar da shi don a yi da'awa a fitar da mutane daga cikin duhun jahilci da shirka zuwa ga haske na imani da kuma ibada da yi ma'alla da'a kitabun an zannahu ilaika li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur ya saukar da shi don a yi hukunci da shi inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi li tahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'ilina khasima sannan yace ya saukar da shi ba don a yi wahala ba in an bi shi ba za a wahala ma an zalna alaikal ƙur'ana da tashka ba an sauka da ƙur'ani ba ne an bishi za a wahala in an bishi ne za a samu sauki amma sai an yi haƙuri man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk an cika mu da media specialist kaza sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza wai wannan matsalar daga ina ne kamata a faru mu fara da alkur'ani da sunnata manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa in ka dauki kalima ta taqwa ta game duk abin da musulmi yake bukata a duniya taqwa ta game duk abin da musulmi yake bukata a duniya suka ce wanda duk yake son Allah ya warware masa matsalolinsa muna cikin matsaloli ko mu muna neman mafita ko ba mu da to taqwa ce magani dalili kuma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja idan mutum yana cikin tsanani yana son sauki ko bai son sauki wa man yattaqillaha yaj'al lahu mutum yana so a gabar tafi zunubai ko bai so wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhin lahu ajra muna son ilimi mai amfani duniya da yana kuma masu يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم kana so idan shedan ya kawo ma hari ka samu kariya ko baka so to ta kawace innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun kana so Allah ya tsare maka wai ba kai ba har zuriyarka da ƴaƴanka in ka mutu kana so Allah ya tsare su tsoron Allah ne وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كنا son taimakon Allah ya zo da gaugawa kai ji tsoron Allah kai hakuri bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum kana son idan makiya suka kitsa maka sharri Allah ya taimake ka warware ma wannan matsalar ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a illa Allah bima ya'maluna muhit in kana son duk matsalar da ta tunkare ka ka ci nasara a kanta sai ka sa tsoron Allah da haƙuri gaba annabi yusuf da wanda zan karkare alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim duk kalubalen da ake fuskanta a duniya wanda ke sa ma dan adam burki ya hana ɗan adam ya ci gaba annabi su ya karo shi na farko tantatif da fasina idan aka ce za a kashe mutum in ya mutu an kai karshe ko ba kai ba an shirya kashe shi tun shi na karamin yaro bai san komai ba suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ya ketare wannan daga nan idan mutum ya zambawa ba ya samu abin da ya samu cikas ba daga cikin ababen da ke hada daga wani abu tun da bawa bai da takan shi ko karkashin wani yake aka saida shi zan bawa Allah ce wa sharahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahid bawa kuma bako ko ba ko ba bawa kace ba ka san dai in kana bako wata matsala in ta taso dole sai yan gari sun samu hannu haka ne ko ba haka ba to sai gashi bako a inda yake bawa bako kuma ƙarƙashin ƙarƙashin mace mace kuma ta mai mulki mai jin kanta kuma sai ta zo ta nemi shi kuma sai ya ƙiya ita ko ƙarshen wulakanci ga mace a duniya ta nemi ka yi lalata da ita ka ƙiya don tana ganin ba wanda ya isa ita ta ce ya zo ya nemi ta ta ce ya ce a'a ganin ta ba wanda isa da wannan matan mai mulki mai kuɗi tana da kuɗi tana da komai tana ganin yaron ta ne ta kukkulle sai ba ta samu nasara ba ta kai shi gidan kasu idan mutum ya shiga gidan kasu ko shugaban ƙasa an kasa gidan kasu ina ganin aida mai yaba ce ko to sai ga annabi yusuf gidan kasu da waɗannan ƙalubalen duk ya ci karo da su amma kakkamanta duk waɗannan ƙalubalen da ya ci karo da su ba daraja abai da baki ba abai da gaba ga Allah annabi yusuf annabin Allah ne dan annabin Allah ne shine annabi yaqub jikan annabin Allah ne annabi ishaq tattaba kunnan annabin Allah ne annabi ibrahim gibi irin matsayin da gare shi shiga cikin jarabawa irin waɗannan jarabobi na rayuwa kai ban sani ba dai ko cikin kakakin nan ka akwai akwai akwai annabin Allah wata jaraba ka gani a rayuwa tana yiwa ka ce a to cikin kakakin nan ka annabin Allah muna yadda ya bani ya gama kullukum min adam wa adam min turab duk waɗannan kalubale ya cika da su duka sai ya wuce su ya ketare su menene sirrin da yasa annabi Yusuf ya ci nasara akan duk waɗannan kalubale Allah ya ce waɗanda suka kitsa masa sharri tun lokacin da suka yi shigowa ta farko shi ya gane su waja'a ikhwatu yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun Allah bai ce thumma arafahum ba bai ce wa arafahum ba sai ka fa'arafahum domin alfa'u tufidu al-asf ma at-taqib kai sai ya gane su domin in ma ya manta bai da bai manta ba duk wannan abin da suka yi sai ga su suka zo suna bara ka san dai in ba Allah ba ba wanda yake irin wannan suka zo suka ce ya ayyuhal aziz ya kai babban mai gida masana wa ahlalar zurnu da mu da ɗiyanmu duk mu shiga cikin tasu matsala ta yi yawa waje ina bi bi za'atin musja kuɗinmu kuma kuɗi ne waɗanda ba a son su fa'aufi lana da kaila a taimaka mai gida a ɗan cika mu da abin awu wata saddaka alaina kuma a yi muna sadaka inna allaha ya ji zilmu ta saddaki na ba kuma ha allah yana ba wasu yana sa kanka musu قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه إنه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المفسدين dan haka kasashen musulmai kafin mu je mu nemi wata solution mu fara gyara alaƙar mu da Allah matukar zalunta junanmu da 'ya'yanmu alaƙar ba ta da in ba a samu haɗin kai ba cikin family uwa ɗai uba ɗai ya za a samu na gida guda a samu na fami ɗai har a samu na jiha har a samu na ƙasa ana zaune tarwatsi haka kuma kullum suna faɗin yadda za su yi tarwatsa mu yan uwa musulmi wannan abu rubuce ne domin jawo ɗannan bukatkin saboda malam ya ce yi minti ashirin dai to dai a dai yi haƙuri saboda yanayi na karatu na ya kamata in ja burki gobe insha Allah ta'ala za mu koma zuwa garin maradi can ba za a gabatar da daura insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu nada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma ina neman uzuri ba da lokaci da muka ƙara ai mun afuwa insha Allah to shi ko to sai mu yi addu'a subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh